الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وليا تثبت الله da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Mara muna cikin kitabus sala babu sifatu sala kuma za mu tashi wa'an Sulaimana bin Yasar daga Sulaiman dan Yasar radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda kala yace kana fulanu wani ya kasance yutilal ulayayn min az-zuhri yana a tsawaita raku'o'i biyu na sallah az-zuhr mana yana tsawaita karatun su wa yukhaffifu al-asra yana sauƙaƙa karatun sallar la'asar kenan in az-zuhr ne raku'o'i na biyu sai yayi dogon karatu a rakawai biyu na sallar la'asar kuma sai ya sauƙaƙa wa ya ƙara'u fil maghribi bi qisarin mufassal ko yana karantawa a sallar magariba ta ƙautaccen surori shine aka ce daga suratul hujurat zuwa ƙarshen alƙur'ani an ambace shi mufassilan saboda yawan saboda gajartar surorin da kuma yadda ake rarraba su don nan wafil isha'i a sallar isha'i bi wasatihi yana karanta takaitattun surori waɗanda ba dogage ba kuma ba gajeru ba a a tsakatsaki wafi subuhi bi tuwali a sallar asubahi kuma yana karanta dogagen surori wa qala abu hurairah sai abu hurairah yace ma sallaitu wara'a ahadin ni ban taɓa sallah bayan wani mutum ba ashbaha salatin bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da ya kamanta irin sallar manzon Allah min hada da ya kai wanga mutumin wanda yake tsarin sallar shahada ina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah rako wani biyu na sallar azhur a tsawaita biyu na na farko na sallar karatun da asar a tsakaita ko ma'ana sannan sallar magariba a karanta gajerun sura ya tsalla isha'i kuma ma'ana tsakatsaki tsalla asubahi kuma dogajen sura wannan ke nan akhrajahun da sa'idu da sa'i ya fito ya fita wannan hadisi bi isnadin sahihi kenan abinda wannan hadisin yake nuna cewa ɗaya daga cikin limamman masallacin annabi shine umar bin salma ya kasance yana tsawaita rakoyi biyu na sallan azuhur yana saukar karatu a sallar asar yana karanta a cikin suratun magharib ma'ana magariba takaitattun surori a sallar isha'i tsakatsaki a sallar asubahi dogaje abu hurara ce ba yi sallah bayan mutum ba bayan wani ba da ya kamanta sallar manzan allah kamar wannan ina wannan dalili na akan shar'anci da kuma son yin sallah akan wannan siffa a tsawaita a inda ake tsawaitawa a sauƙaƙa a inda ake sauƙaƙawa shi ne raba alƙur'ani ke shari'a annab sallallahu alaihi wa sallama shi ne rishin taƙaitawa kaɗai akan taƙaitattun surorin nan a sallan magariba dawwama akan haka wannan ya saba musulmi rana a kawai ta wata rana kuma a gajarta wannan shi ne sunna ina abin da an gaskiya karatu a sallar magariba yana iya kasancewa da dogagen mufassal da kuma gajerunsu da kuma tsororin surori wannan shi ne sunna ibn abdulbar ya ce an rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ya karanta suratul a'raf da suratul safar da suratul dukhan da kuma suratul tur da sabbi ismi rabbikal a'la da suratul tin da suratul mursalat waɗanda duka ya tabbata manzo Allah na karanta su a sallan magana ina wata an fahimta kuma wannan shine sunna eh ba kullun kul huwallahu ba wa inna anzalnahu wata rana a karanta dogaje wata rana a karanta gajeru wata rana a karanta tsakatsaki wannan shi ne sunna dawwama akan karanta gajerun surori suka ce wannan ya saba musulmi al-mufassal aka ce magana wacce take rajiha shine yana fara daga suratul hujurat ya kare zuwa ƙarshen alqur'ani dogagen mufassal daga hujurat zuwa suratul nabai waɗanda suke kuma tsakatsakin su daga na baɗin su zuwa suratul duha gajeru su ne daga suratul duha zuwa ƙarshen alƙur'ani hikima a cikin tsakai- tsawaitawa a sallah asubahi saboda mala'ikun dare da mala'ikun rana suna halartar sallar mu sallah asubahi ma'ana mala'ikun da suka kwana da mutane da waɗanda kuma za su zo da safe su canje su dukansu suna haɗuwa ne a wajen sallah asubahi ko bayan bayan wannan ne kuma sai a yi sai a canji juna shi yasa ake son tsawaita karatu a ciki وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وعن جبير وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب أصلى المغرب ينا كرنتا بالطور سورة الطور ko ita tana daga cikin dogagen mufassar wannan ce yana abin da yake galibi a cikin karatu a cikin sallar magariba ana karantawa ne daga cikin gajerun eh, mufassal saboda eh, kuncin lokaci sai dai ana iya sallata kuma da dogagen ka a keɓantu da gajerun kaɗai wanda maza Allah ya karanta suratu Rum tana daga cikin Iwalul Mufassal kuma ya zo manzo Allah ya karanta a sallar magariba suratul A'raf ya karanta suratul Safa ya karanta suratul Bukhari ya karanta suratul Musala ya karanta suratul Fil ya karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wa'annan kuma duka hadisai ne ingantattu wa'anda suka zo da game da wannan malamai suka ce jubair bin mut'im din nan lokacin da ya ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul tur a lokacin ma yana kafiri amma kuma bai ba da labarin don sai bayan ya musulunci tunda a lokacin ko ya ba da wa zai karbe shi malamai sun saɓani abin da ya shahara a mazhaba ta hanabila Eh? Mm, tun da su. نعم كمل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يا كتن يقرا في صلاه الفجر أصلى الفجر ينا كرنتا ويوم الجمعة مسمى مران الجمعة ينا كرنتا ألف لام تنزيل سورة السجدة لكم هل أتى على الإنسان متفق عليه بخاري ومسلم وللطبراني الرواية الطبراني من حديث ابن مسعود na daga hadisi ibn mas'ud yujimu zalika ko yana dawamar da wannan yana galiban ma'ana mafirin jaye haka yake karantawa suratu sajada da hal ata ala insani musamman ma a ranar juma'a sallar suwa da wannan hadisi na nuna mana an so karanta suratu sajada a raka'a ta farko a sallar asuba ranar juma'a suratul insani a raka'a ta biyu وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يجي ناي صلى على النبي وما مرت به آية رحمته ko babu wata aya wadda a cikinta akwai bayanin rahama da za ta biyo za ta shuɗe gare shi zai biyo kanta illa wa kafa inda ha sai da Allah ya tsaya a wajen wannan aya ya sa'adu yana roƙon Allah wannan rahama wanda shi ne karatun manzanni in yana karatu cikin sallah ya biyo akan wata ayar da take magana akan rahama sai ya tsaya ya roƙi Allah rahama wala ayatu azabin ko kuma wata aya ta azaba illa ta'awwada minha sai ya tsaya ya nemi tarin Allah game da wannan azaba a kare da wal kamsatu marwayata biyar suka fitar da shi wa sanahu tirmidhi tirmidhi ya inganta shi sai yanzu in ka take yin wannan sallah a matsayin ka na lima ana ba sai a barka ko mutane su wasu da ba su iya mata a jiran liman to wannan tana hannun ke yana an so ana son a yi ta harka lura da alkur'ani ana fahimtar ma'anoninsa ga shi mai karatu ko mai saurare wannan shi ne karatu mai amfani mai fa'ida ana son neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da mutum ya biyo kan aya ta azaba ko aya da Allah ya yi kyace na narkon azaba a ta kuma a roƙi rahamar Allah in an biyo a kan aya ta rahama wasu malamai sun taƙaita cewa ana son haka ne a sallar nafila sai dai babu abin da zai hana ya shahi sallar farilla ko وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يا ألا سورة لو إني نحيت نهيت أن أقرأ القرآن an hana ni in karanta alkur'ani rafi'a a lokacin da nake cikin rukuni in mutum na cikin rukuni bai karanta alkur'ani ko wata addu'a ta alkur'ani ko hausa gidan ko a cikin su gidan ya ce fa'amar ruku'u fa'azimu fihin rabba amma ruku'i a ruku'i ku girmama ubangiji wa ana rabbi azim wa ana rabbi azim wa amma sujudu amma a cikin sujuda fashtahidu fi du'a ku yi iya kokarin ku wajen yin addu'a faƙaminun akwai tsammanin an yi tsaye ba da kuma a karɓa ne saboda wuri ne na karɓa addu'a kawa musulun musulun ya rawaito shi daga wannan hadisi na nuna mana an hana karanta alƙur'ani a lokacin da ake cikin rukuni da sujuda a cikin sallah ta farilla ko ta nafila wannan hanin kuma ma'ana daga ubangiji ne Allah subhanahu wataala saboda wanda ya hana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abin da aka hane shi asalinsa kenan daga Allah ne ko hadisin yana nuna mana haramci hani game da wannan don haka karatun alkur'ani abin haramtawa ne a cikin alkur'ani da a cikin rubutu da sufila sai da mafi yawan malamai sun ɗauki wannan hanin akan cewa hani ne na karhanci kawai ba na haramci ba ne ko ya zo a cikin sharhul iqna cewa an karhanta karatu a cikin ruku'i da sujuda saboda manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda hali ne na kaskantar da kai a ciki shi kuma alqur'ani shine mafi daukakan magana wajibcin girmama ubangiji Allah ta'ala a lokacin da ake cikin ruku'i ko wannan girmamawa ya zo da siga wadda ta zo kamar yadda yake a cikin musnad na imam ahmad sunan abi dawud hadisin uqba bin amir yace lokacin da aya ta sauka fasabbih fasabbih fasabbih bismi rabbikal azim qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan ta'zim din a cikin ruku'inku kenan mutum subhana rabbil azim wajibci tsarkake ubangiji a lokacin da ake cikin sujada wannan kuma da siga kamar yadda imam ahmad ya rawaito da abu dauda daga uku dan amir lokacin da wannan ayat ta sauka fa sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la yace yace aluha fi sujudikum sanya shi a cikin sujudar ku subhana rabbiyal azim ko eh subhana rabbiyal a'la wa'annan tasbihohin da ake yi a cikin ruku'i da sujuda subhana rabbi azim na farko dai wajibi ne haka subhana rabbi al'ala amma abin da ya dadu har zuwa uku wannan ba wajibi ne a cikin sujida ku ma'ana ku yi ya kokarin ku wajen addu'a bayan kun yi wancan subhanar bil'al sannan sai ku yi addu'o'i a ciki saboda ma'ana addu'o'in abin karɓa lokaci ne na karɓar addu'a to in ya fita Allahumma kenan ya fita daga zaman tawar shi ya fita daga zaman tawar shi aya tunda babu aya Allahumma ko eh mm mm